الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna dai ƙara jaddada godiya ga Allah ta'ala wanda ya haɗa mu a wannan majalisi ne a yau muna rana ta litinin 24 da wata na rabi'in al'awwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1445 wanda ya yi daidai da tara da wata na goma shekara ta 2023 da kuma musalibu rahimahullahu ta'ala الرابع يسي أبو لهب wanda ke bambanta tsakanin kyauta da wasiya annahu yabda'u ko yubda'u bil awwal fal awwal yace idan kyauta ce aka yi to mutum sai mutu ba karɓa mutu in za a bada yace za a ɗauke ta a fara na farko da tuna ba a ƙetare su da si ba shi sa aka yi kyauta ga mutum bai karɓa ba har aka mutu to hukuncin ta lalle ba wasiya ba ce amma kuma wani bangare kamar wasiya tun da wata wuce su ce ta ba so da haka za a fara na farko kenan ita ba irin wasiya ba ce da na farko za a fara in ya huta sannan na biyu idan za ka solus da sharɗi in sulusin ya yi kaɗan da abin da aka wuce amma in dama abin da aka yi kyautar da ya gaba sulusin dukiya kowa sai a ba shi kayan shi to in yayi kaɗan ne za a fara a fara hujja na farko da aka fara ba na biyu har zuwa ƙarshe ne min jami'a ai annal marida maradul maut mara lahiya na ciwo na mutuwa lawa a tsabi marri iddata a tsaya da ya kyauta ba ɗaya ba biyu ba a cikin ciwon nashi da iddati a shas da mutane da yawa wahiya la yi khuruj minha ba da wafati illa bi ila rasul sallallahu in ya ya riga ya mutu ba karba ba to ba abin da za a bada sai tsaya cikin kada wuce ɗaya cikin uku in ku dama abu mai kai baka kowa sai a bashi amma in ya wuce to ba a ƙetare sulisi kamar sa baka bayanu kamar da wani ba ta bayanu wa zakarin da hadiyar a tsaya idan wannan kyauta wani ba ɗora abubuwan da ya bada aka shara min sulisi mali ya wuce sulisin dukiyarsa to abinda za a yi ujizat min hadhihi al-aqaya al-ula minha kula fahimta da cewa nan ko to wanda za a halitta a bada ta holko kenan misali ya baka ya ce wa na baka jika da biyar ba kara ba sai mutu amma an sai ya baka wa na baka ɗari biyar yanzu da ya mutu ya yi wasiya ta nawa miliyan guda da aka riba kudin shi miliyan ɗaya da rabi to yanzu wanda ya fara ba ita kyauta wanda aka fara ba na farko tun da asali tun lokacin da ya ba kamata a hudu a baka to tun da ba baka ba aka mutu an tsera ta kafa hutu siris to yanzu sai aka ɗau ɗari biyar aka baka sirisin dukiya hudu ko to wancan ba ba wani zaka amma inda a ce miliyan ɗaya ɗari takwas ne rage da aka baka ɗari biyar ana za ku sauran jika na ɗari to sai a ɗauki gari a ba wancan a ce kai ban iya kuɗi tun da abin da ya rage ne za a bashi to kiran za a halitta a ba da ta harkon kaɗai amma da shafi za ka rasa aƙalla mai rasulus in ta kasa rasulus li annal atiya domin kyauta talzama bil ijabi wal qabul tana lazanta lokacin da kace na ba da shi ko ya karba na baka na karba an kare ma al tare da karba kamar sabaka kamar da gabata to wa in kan hadi lafiya tasagari ko sulus idan wannan kyauta za ta cinye sulusun dukiyar gaba daya urgiyat baqiyatul adaya sauran kyautocin kenan sai a jiwa da su ana ba za a yi su wanda kaɗai ta huta ta huta wanda bata huta shi kenan wa in kana baqiya min sulus shay'un amma in a sulusi da aka baka halin zuba ka cinye sulusi ba a gana da ya rage ujidatul adiyatus saniya sai a halin ta kyautar ta biyu a jantin da sulusi bai kare ba wanda aka wace ta biyu zuwa bashi au ba'daha ko kuma a yi halin ta shashi a ce to eh bukata samu ba abin da ce a baka amma ga abin da ya rage a sulus sai a bashi ya tsari ma ya ta sulus sulus daidai abin da sulusi yake yalwata isa kenan bakin sulusi ba a tara wa haka da al'adiyyatu saniya wa ma ba'a da salisa wa ma ba'a da haka nan kyautar ta uku da ta bayanta kenan abin da ake yi a nan da ya zo muku kyauta da aka zo sai a ga abin da ya ba da aka ba wannan an baka ɗari biyar ya ga ce a yanzu ba ba je sulusi ba kai nawa baka ni ba ɗari biyar aka baka har yanzu ba je sulusi ba kai nawa baka ni ɗari biyu aka baka a ce har yanzu ba je sulusi kai nawa baka ni ko ɗari uku sai aka ce a ɗari ɗaya ta rage to kai yanzu kai ɗari ɗaya za a baka inda ita kyauta ba inda wasiya ce tsaka za a raba kowa daidai abin in aka ce a baka ɗari to sai a riba akan abin da aka samu in ya yi a baku daidai to in bai zai yi ba kenan kowa raba za a daidai garin shi alhamdulillah ya ba shi na duka za su ba da da kenan yanzu a nan kenan haka za a bi har yanzu a lokacin da sulci zai kare to saboda aka yake cewa ina muka dan na sami نعم ولا غني كما ويجي تو هذا بخلاف الوصية تو wannan wa ya sha bamban da wasiya in wasiya ce ba ka zai ba kaga a kyauta ai aka yi aka ba na farko da ya huta na biyu aka ba shi ya huta na uku ya huta ana tafiya na hudu ya rasa kuma haka za ta amma inda wasiya ce yace sabanin haka ba haka zai ba to ga na wasiya na zai فإنه يسوى بين الأول والآخر فيها za a daidaita tsakanin na farko da na ƙarshe amma daidaitawar da aka cewa ba ana nihi ba kai ya ce a baka 500 kai ya ce a baka 250 a ce kawai kowa 250 zawa sha ba haka ake nihi ba ana nihi ba a kore wani a bar wani shi ne daidaita kenan kowa iya da haƙi kenan yanzu in abin da ya ce a baku da aka riba abin a sulisi kowa rabi za a bashi to mai 200 za a bashi 250 mai 250 125 mai 150 shi ne ake nufi idan kan aga an ce ana za a daidai tsakanin ka ce a jina a na ce da haka kenan mai fita zai wani ɗari ke kenan shi ne ake nufi a nan to idan ta zahamatul wasaya idan wasiya ta zama ba ɗaya ba biyu ba shi sa aka ce ta zahama suka yi zahama ma'ana ga wannan ga wannan بأن كان مجموع الوسائل يدل على ثلث مال الميت abinda mara lahiyar ya yi wasiya mamacin kenan da aka riba wasiya ta wuce sulusin dukiyar tashi to fa innahu la yuqaddamu ba'du hadhihi alwasaya ala ba'd ba za a gabatar da wani bangare na wannan wasiya akan wani bangare dalilin me لأن الوصايا تبرع بعد الموت yace domin ita wasiya kyauta ce bayan mutuwa tun da an bai mutu ba ai ba shi sa aka tsira da yanci janyi ba kenan ko tun da yadda aka mutu ne abin da ya tabbata kenan ko a lokaci ɗaya ta tabbata kenan da wanda aka baki bara da wanda aka baki bara duka ya zama ɗaya tun da dai daga nan da tawala aiki kenan nan da tawala aiki mutuwa kenan da wanda ya baki nan da shekara goma ya ce in na mutu zan ba a baka kaza wannan shi ko sauran shekara biyu wannan sauran shekara uku wannan shi ko yau ya waɗi mushi ya mutu kenan tun da duk gaba ɗaya ya waɗi musu kafin ya mutu ko ba wanda za a bashi ya mutu to yanzu da ya mutu duk gaba ɗaya an daina ta su ba wanda ya riga ya mutu tun da daman halittin sa in an mutu tun da ba a mutu ba kenan yanzu yau an mutu to shi kenan yau na kowa da kowa zama ɗaya saboda haka tun fazu fi wakatin wahid za a zartar da ita a lokaci ɗaya وهو وقت وفاته الموسي شين لوقت متور وند وسيا فتجب التسوية بينه بينها sai wajaba dole a daidaita tsakanin wannan wasiya ko ta mutum na waje kenan a daidaita babu wani wanda zai kori wani kadai za a yi a dama yadda yake da ake ta da hausa yadda aka abin da haka za a dama haka za a sha kenan kowa abin zai shahin shi kowa za a daidaita daidai abin da aka ce a bashi idan in sulusi da zai dauka in wani in ba mai ne aka zaɓa in ba zai shiga kuma aka zaɓa na su sau da haka yake cewa yawa ويدخل النقص على كل واحد منهم بقدر وصيته kuka magana ta hudu yace to kuma raguwa za ta shiga wajen kowa daidai wasiyar shi abinda aka mashi wasiyar kenan wancan bayan namu na tusiya ya hutu yanzu kenan kowa daidai karfin abin da aka maka wasiya idan aka maka wasiya ta miliyan ɗaya sai a ga abin da aka bari rabu abin da aka maka wasiya kenan yanzu misali abin da za a ba kowa in aka diba rabi zai samu ya aka shi kenan yanzu mai jika 500 ya kuma 250 mai miliyan ya ko 500 to haka za a yi duka a raba kowa shi yasa wannan guri yana da muhimmanci a fahimci shi da kyau tun kaka samu matsala fa yin zaru kan nisbatu surisil mayyit ila hadhihi alwasal sai nisbatu surisil mayyit sai a diba ga cewa nawa ne surisin dukiyar wannan mamaci akan wannan wasiyoyin da yi fa idza kana sulusu idan sulusun dukiyar aka hudo shi sai a ga rubu a hadhihi alwasal wannan wasiyar da ya ce a baku miliyan biyu sai a ga kadai abinda za a samu na sulusi 500 ce kenan da rubi'i ne akan abin da ya muku wasiya to yanzu ya za a yi kenan kowa abin da aka baka wasiya a hudu nawa za a baka ɗaya za a baka kenan yanzu kai da ya ce a baka ɗari biyu sai a baka jika hamsin kai da ya ce a baka jika hamsin sha biyu da rabi kai da wanda ya ce a baka arba'in sai a baka goma kenan da an buga zai fara daidai kenan kowa a nan lakas ya shige shi daidai ƙarfinsa har ma da ma ya kawo misali sai ke cewa bai da kara su ruba a hadin wasaya idan sulusi ne zama rubu'in wannan wasiya masarar ka an ya kuna alburiyal ya ce kamar ya zama a ce riyar dubu ɗaya ne sulusin walwasaya arba'atu alam shi ko da yawa sai ya ce a ba su dubu hudu shi ko riyar dubu ɗaya ce aka samu sulusin dukiyar kenan misali da ya mutu sulusun dukiyar gaba ɗaya dubu uku ce sai aka ɗau ɗaya shi ne dubu ɗaya ko da yadda dubu ɗaya sai a ga kuka wanda ya ce a bako su yadda ya taka dubu hudu wanda ta wuce ba kudin da shi ba gaba ɗaya to yanzu kenan a nan kowa abin da za a bashi ɗaya a hudu sai a diba mai arba'in a bashi goma mai goma a bashi biyu da rabi kenan haka zai abin zai taɓa kowa kowa da ya ƙari shi suwari wallahi wa dauda a'a shi mutum duk mai haƙi idan ya yi shi kira ƙari duk mai haƙi shi asali a musulunci in da kai ne mai haƙin kai an ƙari yanzu misali ko su ma 'ya'yan amma da sharaɗi kada zama akwai ƙananan yara idan ya zama to yanzu misali a ce babanku ya yi wasiya ya ce a bada wannan kuɗi da ya rasu yanzu abin da ya bar muku ba bai kai wannan kuma kuka kowa manya ne kowa ba da jiwa mai hankalin kansa ne kuka ce kaɗai mun amince mun yayi abin da bai ce ba kowa ba shi kuka dangar da gadon babu kuma duk da hakin waye hakin ku ne to amma in akwai yara kanana to wanda su ya mutu su saboda su yanzu ba su da yanci da za a yanci da za a hafu su haka nan a ce sun ba da kenan abin da ake da yanci a taba dukiyar yara ba irin wannan ba kamar yanzu misali idan an zo rabon dukiyar gado da ake ɗauka a ɗan ba da waɗannan alheri kaɗan da ake wa mutane da Allah zai wata hadin kismata ulul qurba wannan ko akwai yara manya su suke bada wannan babu matsala haka nan kamar dukiyar yaro da za a yi za a yi tasarrufin ta ma'ana a riga juya mishi manya su suke yi ko da abu ya kama wani yayi kokari a cikin dukiyar zaka mishi ta kai da zaka wannan babu matsala amma a ce asalin gadan na yaran ku yi abuwa shi wannan babu shi saboda su yara ai basu da yanzu ba basu da hankalin kansu amma in ku duka manya da kuka ce baba abin da ya wasiya gaba ɗaya mun yayi zama kowa ba shi sai a basu babu da mutum da ku ne masu haƙi kuma kun yayi to mu yanzu ana muka tsaya bi an yakuna awsali muhammad to kun jira dubu ɗaya ne aka samu ko to za mu raba shi ku yayi wasiya ta dubu na dubu hudu to awsabi salasati yake cewa bi an ya kuna ausa li muhammad bi salatu ala ya ce muhammad a baka dubu uku tau wa auza li zaidin bi arba'uniya ya ce zaidin kai ba a baka ɗari hudu ba kai dubu ɗaya sauran ɗari shida yanzu wa auza li am bi sittuniya ya ce amura ba sittuniya nawa ke yanzu sai ji dubu hudu ta cika wannan ya ce a baka ya ce a baka riyar dubu uku kai a baka riyar dubu hudu kai a baka riyar dubu shida an samu nawa dubu hudu shi kuma abin da aka samu na sulusun dukiya duka abin da ya bari dubu uku kenan sulusun dukiya dubu ɗaya aka samu to yanzu kuma kuka ga ku ya ce yanzu kai aka kalle ka kai mai dubu uku ma nan babu magana ka yanzu kai ma ba za ka katon shekara to ba ta za a yi inda kyauta ce da na farko za a fara in kai na farko da ce dubu uku kai na farko ta kare akan ka shike to amma da ke wasiya ce ita za a mata zartuwa tunda ita kyauta ai lokacin da aka baka lokacin da ya kamata ka amshi kan amma ita wasiya ya an mutu to mutuwa ko ai ɗaya yake mutuwa mutu lokacin da yake mutuwa in ya mutu a yarkin da ya mutu a lokacin nan wasiyar gaba ɗaya ta halitta kafin mutuwa shi wasiyar babu ita yana akwai ta a rubuce amma a aikace babu ita to yanzu da aka zo kai mai dubu uku sai a diba nawa ne za ka samu ɗaya a cikin hudu sai a diba a kowace dubu ɗaya kana ɗari biyu na hamsin ko sassan sankanta yanzu sauran nawa sauran ɗari biyu da hamsin sauran ɗaya sassan sankanta to kai wanda ya ce a baka ɗari hudu nawa za baka ɗari za baka nawa za ka nawa ce sauran nawa kenan sauran ɗari da hamsin kai da ya ce a baka ɗari shidda ɗari da hamsin kudi ya daidai suke kun gane ko kudi ya cika daidai to haka za a yi suke nan an gane wa yurga baki sauran abin da yake ba cika muku ba wanda za a yi watsi da shi babu shi na wasu kada wuce sun yi sawa'un kana fiya ita kawala mai kudi aka ce to wannan ko akwai yanci ko babu yanci kenan ko akwai bawa haka za a yi wannan hukunci kenan jirwayi mai kama da ruwa ke fai za a wasa bi iddati wasaya idan mutum ya yi wasiya ba ɗaya ba biyu ba bi a shikasi ga wasu mutane ba ɗaya ba biyu ba wa wasa aidan bi itiki abdin min abidi har da yi wasiya da yanta wani bawa daga cikin bayan shi kuna yiwuwa ba da wafati bayan mutuwar shi duka gaba da ya zaune ko da wasiyar to wa huwa ma yusamma at-tadbir shi ake ta at-tadbir ma'ana an tahurru an dubri bi kai da ne bayan da mutu to fa innahu yusamma bayna al-itiki wa bayna hadhihi al-wasaya da yancin da wasiyar da ta zaba a ce ba ai wannan shi yanci ne shi da gaba da dai ta zai ngano ko eh ya ce wa yadda kulun nakasu alaiha jami'an ya ce saboda haka kowa sai nakasu shi ke zuwa ya za a yi yanci nan ne matsala ya ce fa yi wuta kumin al'abdi ba wa za a yanta ki bi kadari bi kadari na ti nisbati daidai ba kin gwargwadon nisbar abin da ya samu in irin na ɗazu ne ɗaya a hudu ne sai a gabawan kenan dama ai bawa kima gare shi sai aka ce bawon kimar shi miliyan daya ya ce to 250 tayin sai ka je ka nemo 750 gaba da yin shi eh kenan ka an da shi gaba ne wa yin ba su kullu min kulli wasiyyatin bigan nisbatiya kuma kowace wasiya a zartar da ne fursantar cikinta a cikin abin da aka bari li'annar ita kal mu'allaq alal mawt domin yancin da aka rataya shi akan mutu aka ce kai ɗane in na mutu fi haƙiƙaci wasiya iya shi ma wasiya ce mai wasa amma saɓanin da kana da na lafiya kalau ko kana ma da lahiyar ko baka da ma da lahiyar ka ce bawa na wane na yanta ga an dubirin ba kawai na yanta ka daga nama yanzu ta yi shi to wannan an dubirin bayan na mutu yanzu aka mutu kenan gaga ya zama wasiya wasiya ce min alwasaya fa yusawwa bainahu wa bainahu baqiyati alwasaya za a daida tsakanin shi wannan yanci da sauran wasiya a gaban ga wakilta wa kazalika hukumu bil aqaya idza waqat dufa'atan wahida haka nan duk wata kyautar da aka yi ta lokaci daya lima zukira lil mas'alati sabiqa ko da abin da aka ambata a mas'alar da ta riga ta gabata ta ma kenan yanzu za a yi duka za a mai da su a zama ɗaya kenan saboda haka za ka yi haka kenan ya zama duka kamar wasiya ɗaya su haka na da kyautar da wasiyar duka a nan kenan inda haka ne za a zama da fa'atan waye da lokaci ɗaya kawai to a ƙara kaɗan biyu a lokacin da gani ana yin tsira ba ba ba bisa al'amari na addini sai a hankali yanzu mutum bai a hankali ba sai ya haɗa su ko'ina da wasiyar da kyauta kuma a samu illa kawai ka ga kawai ai wasiya da kyauta duka ma ai ɗaya kawai sai ka zo da shi kuma kare akwai ɗan bambanci yanzu ma wasa ya zamu sai ma na misali bismillah rumba نعم ya ce to harafin jarra rubba rubba ma tana da cin abin da suke sa yi wasa kasa kuwa harfu jarrin amma shabihun bin za'id harafi ne na wasa kasa amma mai kama da harafi na ƙari in ka kalle shi rubba ya ga kamar wani ƙari ne shi sa aka ce harafi ne na jarra amma shabihun bin za'id ya yi kama da harafin da aka ƙara mashinan yake cewa wala ya jiru illan na kira din da kaga rubba abinda da ke gaban da kawai na kira in ba bata shiga cikin ma'arifa fakat misir kaurin nabi sallallahu alaihi wasallam to na nan zai ce rubba kasiyat baka ce ba rubbar kasiyat da ka ce rubbar kasiyat ya zama rubbar kasiyat sai dai ka ce rubba kasiyat ya zama na kira to kaga sai ka ce kasiya kasiyatin mun zari kasa rubu kasiyatin fi duniya a riyatu min akhira to yace kama ya juzu an yun haka bi rubba ma azza'ida kuma ya halitta a ƙara ma ta ƙari akan rubba wannan ko wa inda izin to ina ƙara ba ta wannan a ƙara ma ta ƙari tusamma ma azza'ida alkafa sunan ma azza'ida alkafa kamar misali yake cewa kama ya juzu an tukaffafar ba kuma kamar da ke ya halitta ban a ƙi mata ƙari ai rubba da ƙari a ƙi mata ƙari shi ma halitta fi rubba misir ƙaunin lati alkawar da ana cewa rubba ma ya wajen da kaga rubba ma a wata kira kuma rubba ma ya wajen da zai a wata kira kuma rubba ma ya wajen da zai kaga wani masu wani shakar ke ta rubba ma a hankali su ko rubba ma kenan ya halitta ƙarfi ya halitta rashin ƙarfi kuma ya halitta kara ma kamar da aka ce ruba ma a nan yanzu ka abin ya zo kaga ɗan da ruma ya wuce na daina kaza to kana musulmi ta bisura eto ya mutu awon rubu da jami'a ya zo yi wannan na warko alwawon rubu da jami'a yake ta to anwa'u rubul jarr harfan da suke sa ayi wasa wasa ne kasa suna da kala kala ne na hoko ne yace hurubul jarr fi usulul arabiyyan kasu munazarati sun kasu gida uku harful jarr harful jarr asali akwai wani harfin da ke sa ayi jarra na asali kamar su min ila su wani harfa na jarra na asali kenan su ne farko akan kuma su ne tushe su suka yi yawa kuma sai kuma harfu jarrin za'id arabi na jarra wanda ke shigo na ƙari sai wanda muka yi na harfu jarrin shabihun bin za'id kamar su irin su rufa zama da haka kenan wannan shi ne alwa'u harufan na jarra ga wanda ke na asali ga na ƙari ga kuma shabihun bin za'id wayannan kuma su ne za mu tashi yanzu ke da darasinmu na gaba harfu jarra na asali shi ne mai yawa Thank you. ya zo aka ba da rukun mutum da faranci da bara ko masu fada da ke ce a su dukkan kudi kawai kula da hotel ko kuma wata ne ce ya ba su da yanci a ɗaliban bidiyo suka ce yanci ai musulunci ya yi ta yanci shi yasa a ƙur'ani aka faɗa ta dole ya ce a yanta bawa idan aka ce akwai yanci a ciki to yanci ake gabatarwa kenan yanzu misali da haƙin wani da yanci yanzu misali kamar ni da kai mun sai bawa miliyan ɗaya kuwa ɗari biyar biyar kawai sai ka ce ka ce kuka ce a bawan da ya ka ce da wajenka ka ce na yanta ka to ni dole sai dai a yi kuɗi a kimanta a biya ni ko da hannu ta ba da riba ya ɗaya a biya ni amma ba ya ce ba a kawo ba maganar kawo ba wani sai dai in mutum ya kasa kawo na kuɗi to yana na a bawa amma in dai bai kasa ba kuma kasawar ba kai za ka ce ba sai hukuma don kan aje ka yan hana kawowa kuɗi kawai ga ganin kana muka ci ya tunda in bawa ya kasa abin da ka aka ba zama da yanzu ka ɗora bawan ka miliyan ya kawo ya ce duk wata zai kawo jika hamsin hamsin yanzu ya kawo jika hamsin da wakwai ka ta biyu yanzu na kawo wata shi da jika hamsin da to kaga da ka kai karin shi wata za ya kasa amma kai da kanka baka iya cewa a ka kasa kawai yanzu ka koma bawa ya ce da wannan ka cinye wata ɗarin da ya kawo maka ne hamsin hamsin kin amma abin da za a yi in ya kasa zuwa za ka wari ka ce to gashi an dora mishi amma gashi abin da ya yi kenan kuma an ta ga za ta kara mishi sai to yanzu daga wannan wajen daga makawa kawai mai da kadari in da kan su mai da shiwa mutum dan kar a yi zalunci ta aka ce a sa a hannun hukuma ka aisan rai tun da wani ya ga dama dan keta ya baka ɗari tara sauran jika ɗari kawai ya tsallake wata ɗaya bai samu jika ba sun nan ba kawai ka ce ka kasa shi ke ka koma ba kawai shi ke nan sai aka ce wala yi zuwa inda sulta yawa kenan a wajen bangaren yanci shi ake ba kai kenan duk lokacin da aka samu abu wani yanci a nan shi yasa aka ce ai duk wanda kuna jigo duk wanda ya yanta rabin bawon shi aka aiwanta na da aka yi rakayanta saboda ku biyu ne amma yanzu inda za ka dai bawon kai kaɗai ce na yanta rabin ka ce na ce a ci gaba shi ko dole ta ka yanta shi gaba da an taɓa yanta rabin mutum eh kawai ka yanta saboda haka ce nan shi ke da gina za ka yanta ne ba a yance amma in na kudi ne ta zo ka yanta bangaren ka to shi ne rawancin bangare shi kuma zai a yi kokari a biya shi ke ne ka kawo illa ga wanda kuke da wannan bawa tun da ya rabu da bawa amma an yi sa'in ci sai na ba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك